أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربي يسر ولا تعسر اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت إنك على كل شيء قدير وسميع عليم نعم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله قدير بما تعملون الله da Allah subhanahu wa ta'ala a ayat ta gabata ya kawo mana waɗansu ladduba waɗanda za su ƙara fahimtar juna da soyayya da ƙauna tsakanin wato musulmi da kuma tanadi na lada mai yawan gaske kamar ɗaukaka darajoji ga muminai ɗauka darajoji ga waɗanda Allah ta'ala ya bewa ilimi kuma suka yi aiki da iliminsu saboda idan an ce da su su yalwata a wajen zama ba tare da damuwa ba su yalwata wani ya samu shi ma ya zauna wurin zama ne irin na sallar juma'a ko masallaci na kamsu salawatu ko wajen zikiri ko wajen karatun Kur'ani, ko wajen waɗansu tarurruka ko a wajen yaƙi duk sanda aka ce da kai matsawa wani shi ma ya samu wajen zama to ka matsa masa ko kuma aka ce ka tashi daga gun gaba ɗaya ka bai wani ka tashi ba tare da damuwa ba to Allah subhanahu wata'ala shi kuma ba zancen zunubi ake ba kuma wannan an wuce guri sai dai ɗauka maka darajoji saboda wannan imani da yadda da kai da wannan umarni kuma sannan idan kana da ilimi har yanzu kai aiki da iliminka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka waɗansu darajoji saboda ka aya ta yi bayani akan muhimmancin imani da muhimmancin neman ilimi da kuma aiki da shi sannan kuma malamai ba su tsaya a nan ba cewa ba wai sai lalle a wajen zama ake so kawai yalwata ba duk wani abu da Allah ta'ala ya hore maka na ni'ima wata fasaha ce ko dukiya ce ko ilimi ne ko wani abu ne da Allah ya fifita ka akan mutane to kai kokari na sadar da wannan abin ya iyawarka gare su to fa sai Allah ya ci gaba kai ma da yalwata maka da buɗa maka da taimaka maka saboda aljaza'u min jinsil amal
mun kawo misalai da daman gaske kowane irin abu ne mutane ga su yanzu ana yin karatu karatun nan mai amfani kwarai da gaske amma kuma babu aiki in ma mutum aikin ma zai samu kila ba zai dace da wannan fasaha da wannan ilimi mai zurfi da Allah ya bashi a inda zai ci gaba da haɓaka wannan ilimi ci gaba da kuma yin aiki da shi yau da kullum yana ƙara samun aiki irin waɗannan su gwada wannan abin da wannan aya ta faɗa kan cewa abin da Allah ta'ala ya sanar da su ɗin nan ba tare da zancen wai su ta jiran aiki a'a ko da mutum ɗaya ko mutum biyu a unguwarsu wanda ya kasance yake da jahilcin irin wannan suka tabbatar kuma ya dace ya koyi irin ilimin da suka koya shi ma zai amfani kansa ko ya haɓaka sana'arsa ko kuma shi ma ya samu ci gaba a irin aikinsa ko kuma ya samu sauƙin shiga irin wannan makarantar a nan gaba babu shakka idan suka yi wannan suna zaune ba tare da wani application ba sai su ga cewa Allah ta'ala ya yi nufin ka musu ofa muhimmiyar gaske wacce zai kasance ta zama sakamakon wannan yalwata abin da Allah ta'ala ya yi musu zuwa ga wani ya amfani to haka nan kowa Allah ta'ala ya ba shi irin wannan ya yi kokari kai ce shi kawai ya tsaya kawai yana jira a yi masa kaza a yi masa kaza fara yalwata abin da Allah ya ba ka komai kankantarsa ka gani irin yadda Allah ta'ala zai maka da kuma dogaro da wannan aya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa a gane cewa fa komai zaka fa zama fa da niyya fa da imani da yadda mutane suna ce suna karanta Qur'ani amma kuma har yanzu abubuwa suna damun su abubuwa suna addaba su ko shidanu ko sammu ko mai ko wani abu irin wannan ko abokan gaba da sauransu a'a ba sa karanta da niyya kawai suna karanta wani kun su karanta Allah sai ba su lada tunda ba su niyya ba to ka fara karanta da niyya ka gani irin yadda Allah ta'ala zai canza albarkar waɗannan ayoyi su shafi irin abin da kake nema kai kuma a wajen Allah subhanahu wataala an sani cewa waɗanda suke tsangaya suke karatun ƙura'ani gaggawa kolawa kosawa titi gare masu kuga alarammomi da sauransu kawai suna ta karatun ƙwani ba tare da wai niyyar wai Allah wai yi musu wani abu ba ba ka taɓa samun wai wani yana karatun ƙwani kuma ga ce kuma yana yi ne wai don ya samu lada kuma a'a ibada ce kawai suna yi ne kawai akan ibada sun yarda cewa akwai wani kuduri da suke da shi akan cewa in ka haddace su ne da ya fi kaje maka ma sau ɗari to wannan saboda gaske tsayawa inda ba don wannan imanin ba na kuma niyyar haddace qur'ani din ba to ba za su rika haddace qur'ani yadda suke haddace shi gaba ɗayansa ba kamar yadda yake a lokacin mahfuzu amma saboda wannan niyya din to wannan ce ta saka abin da ke kawai a zuciyarsu kenan in an gama darasu ga an yi addu'a kawai addu'a ya ce Allah ka tsare mu kaza kaza kaza ba wani abu ne kuma ake nema daban na karatu don kakan Qur'ani na nema da to amma yanzu mun zo wajen ɗabbaka Qur'anin ne saboda duk abin da kake nema Qur'ani ya ishe ka mallan ya kafi shi Qur'ani fala ka kafullah duk wanda Qur'ani bai ishe shi ba yake neman bukatarsa a wani guri ba ta ƙur'ani ba to ko babu abin da zai amfane shi kuwa ba abin da zai isar masa awalan ya kafi in anna anzalna alaikal kitab mutila alaika bi shi su ba har suke neman wa qalu laula unzila alayhi ayatun min ai qur'anin da aka saukar musu ya ishe su komai to ballantana kun wanda aka ce Allah ta'ala ya ba shi ma Qur'ani ai ya baka komai to saboda haka idan za ka karanta Qur'ani ka karanta da niyyar yayi maka irin abubuwan da ke ruwan zanzan ma ka sha saboda niyyar zai ma amfani irin niyyar da kai kawai ma'u zanzan ya ma shuri ba ruwan zanzan sai dan abin da ka sha saboda shi saboda haka a gane wannan kar a zargi qur'ani kar a zargi wanda ya sauka da qur'ani ka ce Allah ne kaza kaza Allah subhanahu wataala ya kawo ka'idoji ga irinsu kuma sai ga duk waɗannan abubuwan da wannan ayar da aka karanta je ta kunsa sai ka mutane ko duk sun sun bar bar wannan kawai sai a tashi a yi biza a tafi wata ƙasar wajen neman aiki bayan ka Allah anan ka bashi can ma in kai shi abin da yake kai a nan din shi ne yake kai a can can ma din in ba san kai ba ba za ka samu biyan bukatar ka ba ta yawo ba ci aka ce kar kai yawon neman aiki ba a'a abin da ake fara gabatar da wannan tukunna ka fara gabatar da abin da yake sababi sannan sai al-musabbabat duk wanda ya kasance yake bin sababi wannan ba za a ce ai bai dogara da Allah ba duk abin da kai na neman bukata wajen Allah subhanahu wataala kuma karka ce zama za ka yi a gida kana jira din Allah ya kawo maka shi Allah subhanahu wataala baya yin hannun makafi ce ce ce Allah ina son ku ce ga shi ki miƙa ina son abinci shi ke nan su ruwa daga sama kana ɗiba sai ka yi aikin da ake samun abinci ka yi irin aikin da ake samun kuɗi to sai ya baka bayan ka gabatar da wancan amma wanda bai gabatar da bin sababi ɗin ba to shi kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai masa abin da ya roƙa a sama ɗin ba saboda ya zama kamar wato gwanzamin bolo kenan kamar kai sallah ne ba alwala sallah ce ga ta kyakkyawa to amma tun da ba alwala to Allah ba zai amsa ba to haka nan ma in baka gabatar in baka gabatar da neman in baka koma ga Allah wajen neman abin da kake so ba kuma ka koma ga kuma musabbaba ka to ba za ka samu to ita kuma wannan aya da aka karanta ta farko tana yin bayani akan cewa ya aihuwa lalina amanu iza na je cin rasuli ya kuma da kuka a imani in za ku gana da annabi tun da maganar ganawa ake maganar gana to mutane suna zuwa tambayoyi barkate su hana annabi sakat yana so ya samu wani lokaci da zai kadance shi kadece shi ma da ubangijinsa su gana to amma saboda yawan tambayar mutane yawan tambaya yawan tambaya to sai Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin ragewa mutane kamar mutum ne wani ofisa ne ba mutane sun yawa waɗanda suke ne zuwa ofishin to sai ya ɓullo da birnin na fi irin kati ko wani abu a inda idan kake sai ka cike kwamfuta to wani fa'in ya ga cewa sai an cike fam sai ga ya fasa zuwa sai fam ake cikewa a ya san in an gan shi shi to kuma wani abu ne wanda ake ta shiga a digitin mutane sun abu da an yi kokarin a yi kwantarol ɗin to sai a sa kuɗi a gefe to duk wanda ya zo zai a yi sai an ba da ka zo da kuɗi yanzu aka ga an gayyaci fati na musamman na cin abin yau musamman sai kyali mai kowa zuwa zai to sai ga an rubuta a katin gayyatar ka cewa ka zo da wannan katin wanda ya zo da shi kaɗai shi zai shiga duk da ƙwarwar a rage mutane ne so daga wannan ba wani abu shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da yake an dame shi kwarai da gaske saboda a rage mutane ya samu sakewa ko ɗan bacci ko hutawa ya yi kuma sannan har yanzu a iya ganewa waye mumini waye wanda bai imani da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne Allah ta'ala sai ya sauka da ya yi wanda zina amin ya kowa da kwan imani zana je timar rasula za ku gana da annabi sallallahu alaihi wasallama faƙaddimu bai ne dai na jawakun sadaka ku fara gabatar da yin sadaka ga muskinai ga fakirai ba ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba ya karɓa sadaka ba ya ce sadaka kuma ba don haka aka saukar da ayar ba a taimaka wa fakirai su ma wannan wata kofa ce har yanzu ta irin yadda wanda yake da hali zai taimaka wa fakirai duk abin da Allah ya hore maka ka wa fakiri sannan ka zo ka gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce sadaka baina na jawabin sadaka ai sadaka tan amma aka ce baina na jawabin sadaka to kaga an san sadakar kenan ko dinare ɗaya ko dinare biyu wani kuɗi ko wani abin shi amma tana kake sadaka to ko ne lokacin da aka saukar da wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su yin na ali to kamar me kike gani za a za su rika bayarwa za su rika bayarwa daga wani kobo dinari haka ce ka ayyayi yawa dirhami ce ayyayi yawa to kamar me kwayar shi'ir guda ɗaya ce kai kai kai kwayar ka ka fiye goma ba kowa ya je ya bada abin da ya gida ba kawai shi ke ko da ka wannan yana nuna maka wai ba wai wani abu ne kai daidai ba kuma ba wai tilasta mutane a kai ba ba tana nufin wajibi ba ne wasu suna ganin kamar ko wajibi ne tun da umarni ne wasu kuma tun da aka ce zala khairu lakum wa atahar to yana nuna wannan mandubi ne ke haka zai zafi zama alheri a gare ku kun taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zuciyarku ta tsarkaka daga ruwa kun ka da shedan kun ka da iblis duk wanda ya sadaka ya ka da Iblis fiye da sau saba'in. Duk wanda ya sadaka a wannan ranar babu yadda za a yi masifa ko bala'i su iya ƙetare wannan sadakar su je har har da wanda ya yi. Sau da aka sadaka maganin bala'i ce maganin masifa ce, kuma sannan ga ka taimakawa baki kuma ga ka bi umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. saboda za ku na kisoshi da yawan gaske kaga an ce wane yau ajalinsa masai ranar ta zo ta wuce bai mutu sai a yi a tambaye shi ya ya kai ya kara yi jiya yi da ce daga ya fito zai tafi wajen aiki ko zai je gona yana cin waina burodi ko sai ya ga wani almami ko sai ya tsaga sai ya bashi wannan shi ne ya zama sanadiyar saboda Allah subhanahu wataala idan ajali bai zo ba yakan jinkirta wanda ya ga dama kuma ya kara wanda ya ga dama saboda yan hula ma ya shawo sabbid wa inda kuma ya sabbut yana shafi abin da ya ga dama yana tabbatar da wanda ya ga dama saboda mai sau da ai gindin uwan littafi original din launin mafus a hannunsa ciki abin da ya ga dama yake la yi su Allah amma ya fara a gaban ayar Allah ta lau la mu ake bali hukuma ba ba wanda ya so yake wai zai bibi hukuncin Allah ko zai ce wai zai nemi ya canza ko zai afil ko wani abu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hukunci wani sai je wajen sai na umar ya ya wani yana fitawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yi musu hukunci a game da sha'anin lambun shi da suke ba da ruwa amma ko shi yana ganin kamar ba ko wata hanyar don don an biya wancan wata dama da yawa ce shi ba a bashi shi ya to to to shi kenan ina ina zuwa da ya fita su dauko takobi ko su kamar yadda kisu ta zuwa cikin alƙur'ani a cikin nisa'i to haka abin yake to saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi haka shi ya fi zama tsarki a zuciya ga saka kauna tsakanin wanda duk wanda ka biyewa kyauta ba ya sadaka sai ya je yana kaunarka kuma kai ma kaunar ce ta sa ka bashi kuma gashi ka ka da shi to da akwai hadisin da yake cewa duk sanda kai niyyar za ka ba da sadaka sai wannan shi ɗaya ce karkai wannan ya ce karkai in ka ƙi ya kama ka baka sani ba kai amma zuciyarka ta dage sai ta yi to sai ta kada shi har sai ka kada shaitani saba'in sannan za ka yi sadaka na kuma Allah subhanahu wataala yana neman ta yin sadaka ku ne biyan bukatar ku ta yin sadaka amma ba wai a ce a ga wata addu'a Allah ba zai karba ba sai an yi sadaka ko sai an yanka ko sai an fada ba irin wannan ba sadaka kawai da niyyar Allah ya biya ma bukata da niyyar Allah ya baka lafiya da niyyar Allah ya baka aiki da niyyar Allah ya baka makaranta Allah ya baki miji Allah ya baka mace, Allah ya baka haihuwa. Allah ya arzuta da wannan niyyar. Idan ta nan sai ga Allah ta'ala ya yi. Don me don ka taimaka wa Wallahu fi auni abdi ma kan abdi fi auni akhi. Allah kuma yana cin taimakon bawa shi ma mutukar shi ma yana taimakawa. Ku fa illan tajidu. In ba ku samu ba. Allah gafur rahim wanda yake so din yayi sadaka kafin ya je ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam gana da annabi sai zan ba shi da abin da zai bayar hatta ko da kwaye shi din ci ci saboda haka ba komai Allah ya yi mara rangwami saboda Allah mai gafara wannan sai ta sai a nuna maka kamar ayat kamar tana nufin wajibi ne san ta amma dai to amma dai ai wannan umarnin ma to na wuri saboda Allah ta'ala mai tausayi ne kuma sai har yanzu kamar an kuntatawa mutane waɗansu suna so su gana da annabin da muhimmin wani abu da za su zo da shi amma ba su da abin da za su ba da sadaka to saboda haka sai Allah ta'ala sai ya soke wannan aya din a gurin waɗansu mutane wasu kun a har yanzu da za ka yi wani abu wanda ya shafi neman bukatar ka a wajen Allah da manzo ka yi kamun kafa da manzo sannan ba da yanzu kana iya yin sadaka ne komai ma kake nema in ka fara gabatar da sadaka a shi saboda ga wannan yana nan karkaci kuma kana neman bukatar ba ka fara yin sadaka ba an soke aya tana nan tana aiki kamar ilmi da rabi a faɗa a littafin sama tafsiri to wannan aya da aka saukar da ita wani sauran sun ce ba dare ɗaya kawai sai aka canza sun ce ta kai an kai kwana bakwai sannan aka canza ta sai da ali radiyallahu anhu na cewa lokacin da aka saukar da wannan aya ina da dinarin guda daya to daga sai na je sai na canza shi eh kamar ce mutum yana da naira dubu kuma sai je canza kwandala kwandala kwandala kwandala haka kuma naira ɗaya naira ɗaya ka ga alalaci zai mutum dubu biyar sai shi saboda ka ya zo kawai sai ya zai ya ba da farka ya zo wajen annabi ya ba da sadaka haske da suka kare suna kare kuma sai aka ma so suke ba a gaba da ne ke cadin babu wani wanda ya aiki da aya sai shi sauran kuma da basu yi aiki da ayar ba ba wai basu yi bane don basu yi imani ba bukatar su zo su gana da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ta taso ba ko kuma ta taso amma ba su da abin yin sadaka amma duk sahabbai gaba ɗaya sun yadda da wannan aya ba wai shi kaɗai ne ya yadda da ita so daga idan an ba da wata falla ko an ba da wani umarni ai Allah ta'ala ce ya fatta kulla masu da adam juzuwar Allah yadda za ku yi wato duk ayyuka da Allah ta'ala ya nufa ku yi wanda ya shafi tsoron Allah na addini ku yi shi yadda za ku yi shi ma annabi yana cewa wai za a mata sun bishi in fa aka yi masu da in na hore ku da abu ku zo da shi yadda za ku iya ba yadda wancan zai iya ko wancan ko wancan ba to shi ne ake samun hikimar ga waɗansu masu wa'azi ko ce dole kowa sai ya yi irin yadda ikon su yake kowa sai ya yi irin yadda iyawarsu da ƙarfinsu da lafiyarsu shi ne addini shi annabin addini kan sun ce kowa ya yi gwargwadon yadda zai iya an ce raka'a goma wani wanda ake kama a abin a tarawih ne goma sha uku fiye da haka ba za ka iya ba to ka zo da shi yadda za ka iya sallah ba za ka iya a tsaye ba yi a zaune za ka iya a zaune ba yi a kwanci yi ka shingide duk ba za ka iya ba yi a zuci da kuma azumi ba za ka iya ba sha ruwa ka rama a wa'in su ranaku kuma za a karbe shi a watan azumi a azumin watan ramadan zurin tafiya ko rashin lafiya ko shayarwa ko abin da ya shafi ciki ko abin da ya shafi tsufa da sauran da ko ma azumin ba za ka iya ba kana ci kamar yadda ake zafin nan yanzu wajejen azahar haka ko wajen garjin rana malin ya zama cewa kishin ruwa da rashin karfi har ma abin hajiya tana ɗaukar da tana sha ruwa mana wani ya kasance yana irin wannan mata buɗin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama me fa duk an tare akan me fa abin nan ne ke walida sha ruwa mana shi ke nufin ikon kwaɗin ruwan su daidai ne kuma in ya rama a wani lokaci lokacin damuna ko lokacin sanyi shi ke nan za a karɓe shi a watan ramata azumin watan ramata addinin Allah mai sauƙi ne ma ja'ala alaikum addinin na haraci Allah bai sanya muku kunci a cikin wannan addini ba yassiru wa la tu'assiru ku rika sauka mutane kar ku rika kuntata musu bashiru wa la tunaffiru ku rika yi musu albishir da alkhairi Allah yana da alkhairi annabin sa yana da alkhairi addinin nan yana da alkhairi ku rika nuna musu haka amma kar ku rika kuma wato korasu dusan da kace sai kayi kaza sai ka shi kon ba zai iya ba kon baka buɗa masa wata kofa ba shi kenan kawai sai ma ibar addinin ma da ni da muke gani a yanzu sun su ce kai sun kasa ganewa addini to duk irin wannan tsanantawa ce rashin ba da wata kofa ta sararawa ba wani option ba wani fiyarat a ce dole haka za ka yi dukkan abin da Allah ta'ala ya ce wajibi ne sai an yi an yi kuma sai ya ce amma wanda bai sami iko ba shi ganin kare addu'a ce ta Allah musala rabbana la tu'akhidna in nasina aw khatana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta alaina rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana da karka dora mana abin da ba za mu iya ba saboda haka Qur'ani baki bai ce da hatta wajen ciyarwar nan da muke faɗa wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu wanda Allah ta'ala ya kuntata wa arzikin sa sosai ya bada abin da Allah ya bashi komai kankanta ya bada abin da Allah ya bashi ya ciyar da iyalansa da abin da Allah ya bashi saboda me la yukallifu Allahu nafsan illa ata Allah baya nurawa abinda ba zai iya ba sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya bashi sai abinda zai iya kuma albishir sai ya ja'alullah ba a da usirin yusha lallai sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya yusuf sauƙi ba a da usirin bayan kuncin da ya shiga inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wanda ke ike tare da kunci to kuma duk wanda yake cin kunci to yana tare da sauki wato yana tare da wani sauki lalle duk wanda yake tare da kunci yake cin kunci lalle yana tare da wani sauki zaman al'usur ma'arifa ne al'usur al'usur yusura kuma yusura yusura yusura na kira ne wannan al'usur da al'usur guda biyu abu ɗaya ne amma yusuran yusuran tun da na kira ne abu biyu ne don saboda haka duk wanda yake cikin kunci to yana tare da sauki iri biyu hanyar samun sauki saboda haka kar a yanki kauna ta hambar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan aya tana cewa wanda bai samu ba to gashi Allah ya gafarta masa to amma kuma me abin yi bayan wannan to ai ba an ce kuma shikenan yin sadaka din kafin a gana da Annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai hanyar samun lada ko samun falala ko kuma shi ne kare hanyar biyayya ga annabi sallallahu alaihi biyayya ga Allah ko girmama annabi ko biyayya kamar su a a shafaqatu an tuqaddimu bayna yadina jawabun sadaqat kamar kun ji tsoro saboda talauci da aka saukar da wannan aya kuna kuma jin to yanzu a ce duk wanda zai gane da annabi ya ba da sadaka ga ɗauki kai ba wai rashin ba wai ba su imani ba a'a suna ganin abin gaskiya ya zafi suna son ganawa da annabi amma ga wannan ka'ida shi ke sai dandanan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wannan aya amma ba a haɗa su ba bayan an faɗi wannan kuma aka saukar da ayar ko kafin wannan ko kuma bayan an faɗi wannan to amma tun da ta zo bayan wacce aka fara gabatarwa ya nuna kenan an kawo ta idan ta shafi wacce ta canza wancan hukunci ya fito yaya Allah ya san cewa ba zai abin nan ba haka ka'ida take ta dama haka din wannan abin dama shi ma yana nan a rubuce a launin mahfuz za a yi umarni da yin sadaka wajen kafin ganawa da annabi sallallahu kuma za a zo mutanen za su nuna kamar sun sun ji tsoro kamar za su kasa kuma sannan za a canza musu daman yana rubuce ba wai abin da za ki wai bada ba bada a bai kamar yanzu kuma ya fi kuma abin da ya fi kuma dama alkur'ani gaba daya jimla ne gaba daya ka saukar da shi a baitul izla a suman duniya a laidus likadar kuma daga kuma ake sako da shi a gwargwadon bukata gwargwadon bukata gwargwadon bukata ma yana nan a tsara a haka tun a kan halicci mutanen tun kan halicci kowa da kowa a haka yake قالوا لولا نزل عليه Qur'an jumlatan wahida me yasa ba saukar da Qur'an gaba ɗaya jumla gaba ɗaya ba Allah ta'ala ce kazalika nusabbitu bihi fu'adak dan mu tabbatar da shi a zuciyarka inda aka saukar da shi gaba ɗaya da hukuncinsa in ba annabin ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai rike hukuncin gaba ɗaya to shi ne idan ake saukar a hankali a haddace ayoyi kuma a haddace hukuncin da take ɗauke ɗauke da shi a iya shi sai bayan kuma an iya kuma sai a saukar da wani kaman karantarwa ce shi Qur'an yana karantar da kansa irin yadda za a iya shi yadda za a iya hukuncin shi sa sahabban ma idan an sauko da ƙura'ani ɗin ba sa ɗaukata gaba ɗaya su bari ma da sai su haddace wa'yansu ayoyi kuma su fahimci hukuncinsu su zo su yi aiki da su kuma sannan su sanar da waɗansu koyi koyar haka suke yi sarki yana sauka ne gwargwadon bukatar kenan in an ce aya ta sauka saboda kaza to ba gwanka da wannan saboda dalilin da ya sa ta sauka din me lafazinta ya faɗa to da lafazin za ka aiki shi lafazin har abada yana nan yana ci gaba da aiki amma kace ayi an saukar da da ita ga mutane kaza an saukar da shi ga mutane kaza da mutane kaza an saukar da wannan sura ta mujadala saboda kaula bintu sa'alaba a game da zai shi kenan kai tun da an yi shi kenan abin ya wuce a to ai gashi har yanzu wannan hukuncin haka nan yake a addinin musulunci saboda ka al'ibra bi kususin lafazi la bi kususin sabab ko bi kususin ma'ana la bi kususin sabab me ma'anar ayar da Allah ta'ala ya ce da wutar da namarubu wacce zai kone a nabi ba ya ce da ya na ruku kuni bardan sai duk wuta ce gaba ɗaya na duniya suka dawo sun yi kalam lafazin ne ai suka aiki da shi amma da yake wasu alaman ala ibrahim to oh sai sai kowayen ne kuma sai su ce to ba da mu ake ba sai wutar shari'a wannan abin da na marun iski kaɗai ta ci gaba da yin sanyi to haka ka'ida take to fa idan lan tafa'al idan an hana ku yin wancan na gabatar da sadaka kafin ganawa da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa taballahu alaikum mun ba laifi kuke ba kuka yi ba Allah ta'ala tun yayi muku gafara saboda nuna kamar raki da kuka yi Allah ya tausaya muku to abin da za ku yi shi ne ku ci gaba da yi don samun kowace irin falala shi ne fa aqimu salata ku tsaye da sallah irin ka'idojinta da irin sharaɗanta a lokatanta wa asu zakat kuma ga wata babbar hanya har yanzu ta taimaka fakira waɗanda suke da hali su kuma su ba da zakka zakka ta dukiya kuɗi dabbobi abinci kamar yadda Allah ta'ala ya tsara ya shata ya raba da kansa a sautar tauba inna masu sadaqatu lil fuqara har zuwa ƙarshe da mai so da a rage talakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kyakkyawan tsari wallahi duk inda mawadata Allah ta'ala duk inda mawadata suka fitar da zakka a wannan shekara kuma suka baiwa talakawan da su kaɗai suka cancanci zakkar kamar yadda Allah ta'ala ya raba suka yi haka a shekara ta biyu suka yi haka a ta uku to a ta hudu ba za a samu kuma wanda za a baiwa ba zakka kowa shi ma ya zama mawadaci in ka zo shi bara wuri ga abin nan dai da aka saba ke inda bara ne dai ka zo shi ni ma in kana so sai ba haka fa Allah fa yi tsara Juma ma'azu bin Jabal lokacin da Allah ta'ala ya lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman wannan turawa mai tarihi sosai da sosai in ka je da me za ka yi musu hukunci ce da alkur'ani in baka samu alkur'ani ba ce zan yi da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in baka samu da hadisi ba su to zan yi kokari ni da kaina in tunani musu hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibi kirkin yace alhamdulillah wa faqa rasulullahi bima ya yarda rasulullah alhamdulillah rasula rasulillah yau to haka in ki so a rika gyara wannan li'irabi jari ne da majaruri alhamdulillah allazi wa haka رسول رسول الله بما يرضى رسول الله to kun ji bambance bambancen watan wannan fata wannan kisa wannan roba godiya ta tafi daga Allah wanda ya datar da manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da manzan Allah iya tafi shi kan tafi na amince maka da ya ji shi ne ya tara zakka ta wannan shekara ya raba wa fakiran da suka dace shekara ta biyu ya tara zakka a yaman ya raba wa fakiran da suka gun da ake bar yakin nan yanzu kudu ba shekara ta uku ya raba zakka ga waɗanda suka cancanta don saboda a shekarar farko duk gaba ɗaya suka karɓa a shekara ta biyu kuwa sai rabi ne suka da yakan ce ga a dabara ne mu ma yanzu alhamdulillah saboda haka rabin sai dai kuma a sa a baitul mali a shekara ta biyu a ta uku shi kuma da ya tara zakar yazo zai raba sai abin nan wato kashi ɗaya daga cikin uku su ne kawai sai karba amma to sa duk sun wadata ga saurawan a shekara ta abin nan kuma hudun da ya zo zai raba babu kowa yake gaji ce a alhamdulillah alhamdulillah ai da dai bara ne ko bara wancan kuwa ba insha ai a bara ma ai wancan ni irin wanda buzu kula fadin nan to haka musulunci yake dan Allah in kun duba a yanzu ba wai ka duba ga wai ko ana yi ko ba ai ba a'a yakin da haka talakawan suke har yanzu marasa shi kullun ƙara talaucewa ke kullun ƙara talaucewa ke su masu din kullun ƙara ƙaruwa ke kullun ƙara tarawa suke waɗansu ga shi jirgi a nan ƙasar waɗansu a wuce ga shi nan ƙarawa suke ƙarawa suke talakawa raguwa suke ƙara talaucewa suke waɗansu mutuwa suke don yunwa mutuwa suke don baƙin ciki mutuwa suke don sun rasa yadda za su ka tashi ba ka da abin da za ka ci ga matarka ga 'ya'yanka kuma kai suka kura wa ido haka Allah ya ce amma ba ka da abin da za ka fasu sun ga wani an neme shi a rasa wani kuma idan ya fita ɗin masu ya kake ya faɗi wani a ɗauko shi ranga-ranga wani kuma shi kenan ya tafi ke kuma duk da haka ɗin kuma ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali cutoci ta ko'ina mutane ba su lafiya sun ji asibiti na gwamnati ne an ba za a ba su maganin ba sai dai su je su nemi a shiga gidajen rediyo ana ta cikiya taimako ko da mai taimakawa ko da mai taimakawa in an sa a samu in ba a sa ba za a samu wannan ya nuna maka cewa ba a ɗabbaka abin da addinin musulunci ya faɗa a ɗabbaka a game da ba da zakka galibi sai idan sani galibi sai wanda in an bashi shi ma ana ganin cewa ƙwariyar da ta je ta zo ka yi masa shi ma kuma yi maka wata hanya kuma bai cancanta daman irin wa'annan din a bashi su zakka sai wa'anda ya kasance wajibi ne dama ka ba su ka ciyar da su kuma wai su za ka biya sai makusanta sai abokai sai amine yanzu haka Allah ya ce ya ba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal garimina وفي سبيل الله وبني السبيل نو كنا تقص أريد التمثيل لو أريد حكي haka Allah ya faɗa ya ƙiddige su da kansa sai su kawai za a bewa in ka bai wani ba su ba to wa'inda kuma ake baiwa a yanzu ‘yan kaɗan ne’ su ne fakiran su ma ‘yan kaɗan akwai idan sani su ma. A baiwa fakirai, a baiwa muskinai, a baiwa waɗanda suke yin hidima wajen rabon zaka, walgamirimi wanda bashi yawa yanzu mutane ga nan bashi ya yi musu yawa don Allah da annabi. Ku rika bincika wa'in suna kurkuku a ɗaure don bashi. Allah ta'ala ya ce da kansa a ba su zakka sun cancanci a ba su zakka duk wanda aka bincika cewa bashin ba wai ya shishe ta wata mummuna hanya kuma fi sabilillah idan ɗauka kalmar Allah ana yaƙi jihadi amma na ɗaukaka kalmar musulunci irin jihadin da kafirai suka kawo wa musulmi kuma za a mai da martani to ana su irin wannan a taimakawa wannan mujahidi na ɗin abin da zai taimaka musu ma makami ne wani abin hawa ne wani guzuri ne da sauransu wabanda su bi hakanan matafi matafi ko da buloniya ne ko mulki buloniya ne yana fidda zaka garin su guzurinsa ya ƙare ko a tashar jirgin sama ne ko a tashar jirgin ruwa ne ko a na ƙasa ne ko a mota tashar mota ne guzurinsa ya ƙare ba kamar yanzu ba ne da ya kasance akwai irin su za ka iya karen su akwai maka to a wannan lokacin lalle a taimaka masa yanzu da Allah wani matafi ka taɓa gani ke a rayuwarka wannan wani wani mai dukiya ne izo ta sha don ya samu ko akwai wanda yake da bukata a bujinsa ya kare a bashi zakka ba za ka gane ba masu wa ake bi to waɗannan su ne abin da Allah ta'ala duk abin da ya shafi kuɗi na dukiya wanda san zuciya za ta iya shiga to Allah ta'ala shi ne ya karɓi abin bai bar wa annabi ba bai bar wa mala'ika ba bai bar wa wani salihi ko wani shayi ko wani wani ba shi da kansa yake raba kun gani gado ma Allah shi ya raba da kansa amma da wai duk da haka din fa ga fa Allah ne ya raba ya baka amma a yanzu sai kaga ana neman suna nan ko malamai ba wai lalle wai sai dai a canza wai wai lalle sai dai dai a daidaita mace da namiji a kaso na gado duk ba kuna ta ji ba zan mun taɓa zuwa majalisa shura lokacin da majalisar dokokin najeriya ke niyyar yin wannan dokar ba mun je majalisar ta jihar kano inda muka gabatar musu abinda addinin musulunci ce tun daga kano ne aka dakile wannan saboda haka sauran jihohi ma suna dake shi kenan abin ya kwanta amma har yanzu an zo wai in sun haifar da fasunan addinin ba suna ganin Allah wai ya yi zalici ne yanzu da Allah ba irin su ne waɗanda suke na Umar ya kilya kai ba duk wanda Allah ta'ala zai hukunci da kansa amma kai sai ka zo ka cewa an san shi akwai ka'ida ta usuliyya cewa fatawa tana canzawa ko hukunci yana canzawa saboda mutanen sun canza ko saboda zamanin ya canza ko saboda hali ya canza ko saboda wani abu an ce za a yanke hannu amma in ya gani ce yunwa ake da me shi din da wanda babu shi din babu masu shi din ballantana ba suna da su ce maka to aka samu barawo to ba za a ce za a yanke mara sai dai a yi masa wani hukuncin daban ta'azir inda akwai option hukunci ne na haddi amma sau da wayansu dalilai to ana iya yin ta'azir cewa shi alkali shi da kansa ne zai duba ga me ya dace a yi hukunci a yanzu a wannan halin da ake ci a irin wannan mutum a irin wannan masa'ali kamar ka gani ai yadda ake gabatarwa yanzu in ka ga an ce wai za a biya wa mai bashi to sai da akwai siyasa ce yanzu dai mutu ajin wani mutum da ya gashi mai dukiya ne ya je kurkuku ya ce a lissafi ma duk wanda ake bi bashi a nan ya biya masa ko miliyan da wani ko biliyan da wani ka taɓa yi? ba taɓa yi sai dai ko wani gwamna ko shugaban da ce mutum yana munna tun bin da ya shekara ɗari ai
ana ƙara lafiya ya ya ya ya ya ya abin kwana ɗari kan mulki saboda ya je kurkuku ya biya waɗansu an saki waɗansu saboda an biya musu ba shi amma za ka yi irin yadda za ka yanzu kamar ni yanzu ranar da za a yi shari'a irin ta kirimin na kan je kurkuku da kaina daga su waye masu laifin kuma me laifin nasu da yake sun saba ina zuwa sai gansu a tare ina zuwa kuma sai ana tafi an san rahama da jin ta sai na tafi hall ɗin da ake yin taro na wannan gidan firsin ɗin sai a kawo duk masu laifi na wanda suka yi laifi ga a kawo su idan ya kasance na abin da ya shafi laifi ne nan compoundable wanda ba a yafewa ko zan duba na ga mutumin na a kurkukun nan shekarar sanawa idan na ga za dan dan hukuncin da duk laifin da ya zama cewa hukuncinsa bai wuce shekara uku ba to nan unfoundable za a iya yafi amma ya kai shekara hudu a da ya sama ba za a yafi to sai sai na samu cewa wannan mutumin kuma yau shekarar sama uku ba a yanke hukunci just delay just delay ba a yi mar adalci to sai na rubuta shi shi saura shekara ɗaya ba gane kuma ai shekara a kurkuku ba tana nufin shekara irin wacce muke da kwana 360 da shi ko da su ya yi kwana ko kowane wata a ce ko kwana sha takwas misali to sai a yi calculating sai a ga cewa ma ai shi ya ma gama ce to shi na tsalmi shi inda ɗaure shin ma za a yi zaman da ya yi a wannan kurkuku shi ne zai yi shi kenan haka zan ta yi haka zan ta yi har a zo kan irin waɗanda ake bi bashi to a cikin kurkuku akwai inda su kuma aikinsu su kuma walkaya ne ana bin sa bashi shi wanda ake bi shi wanda yake bin bashin yana zuwa kotu ma ko ko ko baya zuwa baya da za ka kai alkali ka ce ka ɗauke hakkin wani dole lalle sai an ji ta bakin wanda yake bin bashi din so da ka sai na hada shi mai laifin da walfiya sakata wajen aji zai yafe ni ko ba zai yafe in da yafe zai bai idan to ba faka zuwa kotu ba sai da yanke hukunci inda yadda bai tafi je ya kara a wata kotu irin wannan ko kuma idan hakan na kan ba daki daki daki daki daki daki daki daki idan na samu cewa dama ga rekod a wajena wannan kes ne civil ne to amma kuma ba na ba ba ba na neman haƙƙi bane ko na auren ko na wanda ake ƙara wajen sau hudu ana sawa bai zo ba sai daga nan ma sun kalli kes shi ma su tafi sannan kuma zan nemi wani mai laifi din gashi shi ma ya ya ya ya ya daɗe kuma za a iya bashi bai sharran bil na ba su wuce da kaman guda guda ce a lalle ba zai ci gaba da aikata wannan laifin ba kuma ba zai dakile hanyoyin binciken shari'a ba kuma ba zai aikata wani laifin ba yin wa'annan dai sharɗa ba zai gudu ba kuma ko ike to shi kenan za a ba da beli kowane irin kes ne in ba na haƙƙi in ba ne to na samu cewa irin wanda ake ba da beli to sun ce za ka iya yin belin kanka da kanka shi iya to rubuta duk sai babba su bi su ci to haka nake bi daki dai daki daki daki abin da zan iya yi ke wataƙila ni ma da buloniyan ne hakan nan kila ma idan ba shi ne in fadda a ra'ayi nawa ne ya kaza ni ba shi a biya masa ita to amma wannan shi zan iya wannan shi irin irin yalauta da muke faɗa a kowane abu ka yalwata irin sa ne kawai faƙi musalata wa atu zaka wa ɗi'ullah wa rasul ku bi Allah da manzansa in kuka tsaye da sallah kuka ba da zakka to kun bi Allah da manzansa wanda kun ba ba da ikon ba da zakka to gashi nan har yanzu ga biyayya ga Allah nan ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga Allah a dukkan abin da ya umarta biyayya ga Allah a dukkan abin da ya hana biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga dukkan abin da ya umarni da kuma hannuwa da dukkan abin da ya hana ba tsallake ko ko wallahu khabirun bima ta'malu Allah subhanahu wa ta'ala yana da basira da sanin duk abin da kuke aikata ya sani kuma ya san dalilin da ya sa kuka aikata wanda yake a zuciya in ka kudure abu kyakkyawa ga irin aikin da a zahirinsa kamar mummuna ake gani Allah ya sani ko ka kudurce abu wanda ya kasance mummuna amma zahirin aikin kamar kyakkyawa shi kenan Allah dai ya san dukkanin kulle-kullen da za ka yi Allah ya san dalilin da ya sa ka aikata wannan aiki ko kai wannan motsi ko kai wannan shugudu saboda ka waɗannan su ne abin da faɗa game da wannan aya ko ayoyi da aka ranta guda biyu ne to muna fata Allah ta'ala ya sa albarka wanda makaranta kuma ya sa ni aiki Allah muna roƙonka ka sa da mu da masu sauraron mu a ko'ina kake suke kallon mu a duk duniyar nan muna fata Allah yi aiki da abubuwan da ka fara cikin waɗannan ayoyi ya saboda mu kawo ka kawo mana ƙarshen wahalar da mutane suke fama da ita a wannan duniya a yanzu. اللهم يسر لنا امورنا وارحم قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في اهلنا ورمز على وجوه اعدائنا ومصفهم على مكانتهم التي من المجيب المجيب الينا يا ارحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله